الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبتنا اليوم خطبة عن حفظ اللسان بعنوان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن الحمد لله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على النبي القائل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حقيقة التقوى فإنها جماع الخيرات وبها تزكو النفوس وتستقيم الألسن وتصلح القلوب لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله فإن الإسلام هو الدين الكامل في أحكامه وقد هدى إلى أكمل الآداب وقد هدى إلى أكمل الآداب الحسنة ونهى عن مساوي الأفعال والأقوال وإن مما وجه إليه الإسلام حفظ اللسان عن اللغو لقد أكرم الله بني آدم وميزهم بنعمة العقل والبيان فحق هذه النعمة أن تشكر ولا تكفر وإن اللسان من أعظم الجوارح أثراً وأشدها خطرا ولكن إن استعمل فيما يرضيه الخالق وينفع وينفع الخلق كان من أكبر الأسباب السعادة في الدنيا والآخرة وإلا كان من أسباب الشقاوة والخزلان ولأجل ذلك كثرت النصوص على حفظ اللسان قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ومدح الله عز وجل عباده بالإراد عن اللغو فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون فحفظ اللسان أيها الإخوة عنوان على استقامة الدين وكمال الإيمان كما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام نعم ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ولأجل ذلك كان سلف هذه الأمة وخيارها يخشون حضر اللسان فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج لسانه ويقول هذا الذي أوردني شر الموارد وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما على ظهر أرض شيء أهوج إلى طول السجن من, السجن من اللسان ولله دار القائل وحفظ لسانك لا تقل فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق وإن من ينطق أنان لسانه لا ينطق بكل ما يكثر بماله فإنه يورد موارد الحلال ويوقعه في كبائر الإسم إما جيبة وإما نميمة أو كذب أو افتراء وفهش وربما أبدى ببعض إلى أن يجر لسانه مقارضا للأعراض فكلمات السوء والفحشاء والسخرية والاستهزاء كل ذلك من خطر اللسان ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأين هو من قوله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي ورواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أعاذني الله وإياكم أما يكسب ربنا اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والزلازل والمهن وسوء الفتن وحفظ بلادنا ووفق ولاة أمورنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد mu tana farawa da nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala tsira da aminci duka su tabbata akan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ke faɗi cikin wasu sashin maganganunsa yana cewa musulmi na kirki shine waɗanda ‘yan uwansa musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da hannayensa imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi bayan haka ya ku ‘yan uwa muminai ku ji tsoron allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku sani dai allah ya tara alkhairai masu yawa gare mu kuma rayuka sukan zama tsaftatattu ne idan harshe ya zama to mai ƙaƙe idan kuma zukata ta gyaru saboda Allah subhanahu wa ta'ala ma ya faɗa cikin saukakken littafinsa ya ce ku ji tsoron wani ini da za a mai da ku duka gaba ku zuwa ga Allah sa'an nan za a cika ma kowace rai abin da ta aikata ba za a zalunce ta ba ya ku bayan Allah ku sani lallai musulunci shine addini cikakke kammalalle cikin hukunce-hukuncensa hakika Allah ya cika mana dukkan laduba a cikin littafinsa kuma ya hana mu daga dukkan wasu munanan ayyuka ko maganganu da za mu riƙa yi yana daga cikin abin da musulunci ya fuskantar da mu mu kiyaye harashenmu daga dukkan wasu yasassun maganganu lalle Allah ya girmama ɗan adam ya bambanta shi da wata ni'ima ni'imomin da Allah ya bambanta shi da sauran wasu halittu shine ta hanyar hankali ya kuma bambanta shi da wasu halittu ta hanyar iya bayani da harshensa to lalle ya cancanci wannan ni'ima mu yi godiya wa Allah da wannan ni'ima da ya bamu shi na harshe kada mu kafirce wa Allah da wannan ni'ima da ya yi mana lalle yana daga cikin mafi hatsarin mafi girman gaba a cikin ɗan adam shine harshe babu wata gaban da ta bi harshe in ba zuciya ba kuma harshe yana daga cikin mafi hatsarin gaba idan za ka aiwatar da shi ya kai ɗan uwa ka ji tsoron Allah ka aiwatar da harshenka cikin abin da Allah ke yarda da shi kada ka fusata Allah yana daga cikin abubuwan da Allah ke so ka aiwatar da harshenka cikin abubuwa masu kyau duk wanda ya aiwatar da harshensa cikin al'amura masu kyau zai zama dalilin rabauta gare shi duniya da lahira idan kuwa ba haka ba zai zaman to shi kawa gare ka da kuma taɓewa a ranar kiyama Allah ta'ala ya tsare mu da ku gaba ɗaya Allah ta'ala ya faɗa cikin littafinsa ka faɗi gabayina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗi wa bayi su faɗi abubuwa masu kyau domin shaidan fa yakan kai farauta gare su yakan wafci zukatansu da harshensu lalle mutum ya kasance shi shaidan ya kasance ga ɗan adam abokin gaba ne bayyananne hakika Allah subhanahu wata'ala ya yabi muminai masu tsare harshensu muminai na kwarai ya ce hakika muminai sun rabauta su ne waɗanda game da sallolinsu suke masu jin tsoron Allah kuma game da lagawu yashashiyar magana harshensu ba ta yi suka yi watsi da yashassun maganganu ba sa isar ma wani sai magana wanda yake tabbacacce to lallai kiyaye harshe ya zamanto wajibi gare mu ya ‘yan uwa domin addininka yakan tsayu ne idan harshenka ya zama mai kyau ka duba faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da imamu ahmad ya rawaito lalle manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gari shi na cewa imanin mutum ba zai zama tsayayye ba har sai zuciyarsa ta zamanto mai kyau zuciyarka kuma ba za ta zamanto mai kyau ba sai harshenka ya zama mai kyau kuma wanda duk yayi imani da Allah da ranar tashin kiyama to ya faɗi alkhairi ko ya shiru Imam Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan wannan hadisi kuma sarkin mu'minai Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda ya faɗi cikin maganganunsa yake cewa duk wanda yake yawan sake harshensa to kuma zai rika fusata Allah kuwa duk wanda yake yawan fusata Allah to dai zamanto dai samu karancin kunya wanda kuma duk yake da karancin kunya to zai zama bayi da kamun kai duk wanda kuma kamun kansa ko ta yi karanci to zuciyarsa ma ta zama mucacciyar zuciya hadisi daga mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda ya ce wani lokaci muna tare da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai annabi ya ce min ya kai mu'azu ka kama wannan sai annabi ya zara harshensa ya nuna masa ya ce ka kame wannan sai ya nuni zuwa ga harshensa sai mu'azu cikin mamaki ya ce ya manzan Allah a sai za a kama mu da abin da muke magana da shi ranar kiyama sai annabi ya ce tabbas za a kama mu da abin da muke magana da shi sai ma ya ce masa saki latka ummuka ka ba ni mamaki ya mu'az ba kamar yadda wasu suke fasarawa saki latka ummuka su ce wai mahaifiyanka ta yi barinka wannan mummunan fasara ne an fasara ta cikin lugga ba fasarar shari'a ba addinin musulunci ko in akwai fasaran shari'a akwai fasaran lugga akan dauki fasaran shari'a ne a bar na lugga ma'anan sakilatka ummuka a cikin harshen larabci shine ka bani mamaki ya kai mu'az duk zaman ka cikin addinin nan a sai baka san ana kama mutane da harshe ba ka bani mamaki a sai ma akwai abinda za a kifa mutane akan hancinsu ranar kiyama ko akan fiskokinsu ai babu kaman girbe-girben harshensu girbin harshe shine yake jawo a kifa mutane adadi masu yawa a cikin wutan jahannama Allah ta'ala ya tsare mu salafus salih magabata na kware tun daga kan sahabbai hatta bi ay hatta bi uttabi'un suna cewa lalle kama harshe shine babban al'amari na tsira ga ɗan adam sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wani lokaci ya zara harshensa a cikin al'umma sai yake ce musu babu abin da take wahalar da ni a cikin rayuwa da takan kai ni wani gaci mai muni kamar harshe na kamar yana wa'azi wa sauran al'umma ne su masu kiyaye harshensu. Ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Na rantse da Allah wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai shi. Ya ce, In akwai abin da ya kamata ɗan Adam ka ɗaure shi a cikin kurkuku tsawon ɗauri, karka yadda wani ya maka belinsa. balle ya fitar maka shi daga cikin kurkuku to harshenka ne ya fi kamata ka ɗaure shi a cikin kurkukunka ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka sa harshenka cikin tabaibayi ka sa shi a kurkuku kar ka bashi ya sake domin wani mai magana yana cewa ka kiyaye harshenka kada ka faɗi abin da ka ga dama sai a jarabe ka ka sani duk wani zunubi a duniya wakilinsa da yake jagorantarsa aje a yi harshe ne yake jagorantarsa lalle mu sani ya ku bayin Allah mu raka hisabi ma harshenmu kada mu raka sakin harshenmu a koda yaushe guduma wanda zaka ba wa kanka ka taimaka wa kanka kana hisabi wa kanka wajen tabaibayi ma harshenka duk inda zaka yi hira ka faɗi alheri idan ka san maganganun da za ka faɗa zai zamanto maka hatsari ka ja ka yi shiru ko ka bar wannan majalisi shi ya sa magabata suka iya kirga kalmomin da suka faɗi ma a yini saboda kamewansu amma akwai wanda za ka ji kamar yana cikin rashin lafiya idan bai fita dandalin hira ba sai ya mai da kansa kamar mara lafiya to kaga wannan ko zunubansa za su yi yawa musamman da yanzu lokacin faɗi son kake da yawa wani ma ta hanyar rubuce-rubuce zai faɗa wani kuma ta hanyar kafofin labarai wasu ta wajejen hira in muna so mu tsira ranar kiyama mu tsare harshen ka yi ta baibayi ma harshenka ka koyar da ahalinka tun daga kan matanka har zuwa 'ya'yanka su rika tsare harshensu wannan shi ne babban al'amari da zai tsirar da muranar kiyama Allah ya tsare mana harshen kuma Allah ya gafarta mana duk abin da muka yi shi na girbe-girben harshe wanda ba mu iya ganowa ba kar ka rika sakin harshenka kana la'antar mutane ko kana zagin mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaji dai ya faɗa cikin hadisinsa ya ce wannan addini namu shi mumini ba a san shi da la'ana ba ba a san shi da sukan wasu ba ba a san shi da alfasha ba ba a san shi kuma da zage-zage ba imamu turmuzi ya rawaito wannan hadisi kuma akwai hadisi na ƙarshe cikin wannan hutuba da imamun bukhari ya rawaito ya ce lalle manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce inna la'abda la ya takallamu bi kalimatin min sukutillah dan adam da kansa zai bude baki kaga zai yi magana a sai maganar da ke fadin nan tana fusa ta Allah ne amma la yulqala habalan baya jin ko damuwa lokacin da yake wannan magana a sai ko magana tana fusa ta Allah to wannan magana da yake fusa ta Allah ita ce ko za ta gangarar da shi cikin wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare ni da ku daga shiga cikin wutar jahannama Allah ya taimaka mana wajen tsara harshen babu abinda shedan ke ribatan dan adam ya ga ya dulmiyar da shi cikin azaba kamar harshe da harshe fa ake furta shiga musulunci da harshe fa ake fita cikin musulunci in baka yi hankali ba da harshe ne ake furta ba da aure da kuma harshe ne aure ke mutuwa da harshe ne mutum ke ridda da harshe ne kuma yake zama mumini da harshe yake faɗin kalmomi da zai samu gafara daga wajen Allah da harshe kuma yake faɗin kalmomi da zai fusata Allah mu iyarwa harshen mu yaku bayin Allah mu faɗi magana na alkhairi wannan ma kadai in ka tsare ta isa ta shigar da kai aljanna Allah ta'ala ya shigar da mu gidan rahama sannan daga ƙarshe akwai kalmomi sakonni guda biyu da dan isar kafin nan sai mu shiga sallah insha Allah sako na farko isar da ta'aziyya ga dukkan jama'an mu na wannan masallaci game da rasuwan shi chief imam namu na masallacin Gwallaga Malam Ibrahim Idris Allah ta'ala ya gafarta masa ya masa rahama akwai abubuwa uku da wannan bawan Allah ya zama min darasi kuma ya zama muku darasi cikin rayuwansa ɗaya daga ciki ya faru ne tun a farkon rayuwarsa guda biyu kuma a lokacin mutuwansa ya yi wasiya ya basu mu dauke shi ya zama mana darasi kuma Allah ta'ala ya sa mu zama haka daga cikin abin da ake masa shaida da shi dan daga mutum ya mutu ya bar duniya annabi ya ce dole harshe ya dago a kansa ko ka ko ka so kana mutuwa kana barin duniya sai ka ji harshen mutane ya fara tadinka to daga cikin abin da ake yaba masa cewa shi mai kokarin isar da bukatun mutane ne ko ya san ka ko bai san ka ba da yawa kuma mutane duk sun san shi da wannan Allah ta'ala ya ji kansa daga irin wannan halayya da yayi ya masa rahama ko da kai bako ne ka isar da bukata wurinsa zai jagorance ka har sai ka cimma bukatanka annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana faɗi a hadisi yace Allah ta'ala na, na isar da bukatan ɗan adam in dai har ɗan adam yana cikin damuwa ne isar da bukatan ɗan uwansa to kaga wannan wani hali ne mai kyau an masa shaida da wannan da kuma kamewansa da rashin kwaɗayi da sauƙin kai da kuma baya shiga damuwoyi na damuwar rayuwar wasu da ka ga ana masa shaida da irin wannan halayya masu kyau Allah ya sa ya zama rahama gare shi sannan daga cikin ɗabi'u da ya yi wanda ya ɗabbaka ta zama aya ba ma a nan bauchi ba a duk ƙasa shi ne mutumin da ya rasu ɗaya daga cikin malumanmu na ahali suna da ba a dawo da gawansa nan ƙasan ba aka binne ta a can haka manzan Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana taransufan gawa daga wani ƙasa zuwa wani ƙasa an kashe mutane a yakin uhudu kuma kowa ya san a filin uhudu daga garin madina bai fi nan da yalwa ba yalwa ko bayara an ɗebo gawawakin da aka kashe su aka shigo da su garin madina annabi ya ce ku mai da su inda suka rasu ku binne su ba a taransufan gawa a ɗage shi daga wani waje a kai shi wani wuri mutum zai mutu daga gombe sai a ɗago shi wa a dawo da shi bauchi mutum zai mutu a kano ko a yola sai a dawo da shi garin bauchi ka saba ma addinin allah ka saba ma tafarkin manzan allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye wannan duran da wani ya ba da irin wannan wasiya a dawo da gawan wani ka ce kasa an saba wa manzan Allah sai mai koyi da wannan cin imam namu da ya bar wasiya ko ya mutu a inda ya mutu ya ce a binne shi kar a dawo da gawansa kuma kun ga an binne shi a can Allah ya masa rahama wannan ɗabbaka sunna nashi da yake yi yana daga cikin abubuwan da wani babban malami Sheikh Albanin Zariya ya ma limamin gwallaga shaida ya ce wani lokaci an zo an same shi a kan rikice-rikice da cikin izala yaya ne za a ɗinke shi sai limamin gwalaga ya ce kai albani ka ganmun nan mu muna yin izala ne don sunna ba muna yin sunna don izala ba ne muna yin izala ne don sunna ba muna yin sunna don izala ba ne ran da izala ta bar sunna wallahi za mu fita mu bar izala albani ya ce wannan dattijon kirki ina alfahari da maganganunsa kuma har ya bar duniya albani yana faɗin wannan magana in munasaba ta kama kun ga ai daga cikin bin sunnan nashi yace kar a dawo da gawansa kuma babban abin da zai baka mamaki daga cikin bin sunnan wannan liman yace ko zaman ta'aziyya kar a masa yanzu ko ka tafi kofar gidansa ba za ka ga masu karban gaisuwa ba ya ce kar a masa zaman makoki da waɗannan ɗabbaka sunna da yayi da ya zamanto dole mu yi koyi da wannan abin da yayi Allah ta'ala ya shigar da shi gidan rahama ya gafarta masa Allahumma gafirhu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqihi min al khataaya kama yunqa thawbul abyad min ad danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahadan khayran min ahlihi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillna ba'dahu Allah ta'ala ya gafarta masa ya masa rahama mu kuma ya ba mu kyakkyawan ƙarshe idan mutuwar mu ta zo kuma mu ma mu ji tsoron Allah duk lokacin da aka yi mutuwa idan mu ahalus sunna ne na kware tun kana cikin jinya ka bar wasiya ka ce kar a maka zaman zaman makoki aje ana daukar rumfa ana kafawa bid'a ce ba addinin Allah bane kun ga yanzu kan wannan dabbaka sunna da yayi akwai wanda za su ga koyi da halayyar malin ibrahim da imamun wallaga su ma za ku ganin gaba za su ce su ma kar a musu zaman makoki an kashe wannan bidi'a ko ba a kashe ta ba wa ya fara ɗabbakawa shi sunna ce wanda ta yi bacci ya zo ya fara ɗabbaka ta mutum mai girma kamar wanda ya ce kar a masa zaman makoki yanzu wani irin babba ne ba zai da wajen zaman gaisuwarsa ba sai dai ka samu yaransa ko ta ina kuke ce ina kan titin ko bai ce to mu haɗu ta can maka gaisuwa ba ya isa ba za a je a zauna a yi ta gulmace-gulmace ga shi ma mun yi wa'azi a kan tsada harshe da Allah ne ya san zunuban da za a ɗiba wajen wannan zama kai ma ka ji tsoron Allah idan har ka ɗabbaka wani suna sai ka ga Allah ya ce na yafe masa duk zunuban da ya yi ku shigar da shi gidan rahama ta dalilin wannan kalmar yana sunna annabi na cewa aisha ya aisha la ta haƙiran na minal ma'arufi shai'a idan abu ma'aruf ne sananne ne a cikin addini ko mutane ba sa yin sa komai kashin sa karkira yana fa inna laha min Allah talibata ta yiwu Allah na neman wannan abin a yi shi ya sakanta ma wanda yake kina yi sai ya sakanta miki saboda haka kar mu raina wannan Allah ta'ala ya taimake mu mu kashe wannan bid'a yanzu dai an ga dai koyi a jikin limamin gwallaga kai ma dab kana jinya ka cewa ƴaƴanka ko na mutu kar wani ya zo ya zauna balle ai ta cinye abincin gidan annabi na cewa kai abinci gidan mamata kuma ana ta cinye musu abincin su yanzu kaga abincin da ya bari za su yi ta kaba da shi a gidan ko ba su yi ba amma a kwana uku kartashe su ɗebe su ji da duk a cikinsu su cinye a ganin aka bari kowa wannan da za su ci sai su yi wata uku masu na ta kaba da shi in ba za ka kai musu ba dai ba a baka damar ka je ka ci ba Allah ta'ala ya sauwaƙe sannan abu na gaba a wancan mako kudin da yan uwa kuka tara a taimako na ginin bayan gida a dubu ɗari uku da ɗan kaɗan na mance yan kan amma yanzu a dubu ɗari hudu saura dubu uku ne kaɗai ya rage Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi to kun ga kila ta yiwu in muka nema wannan mako da kuma makon gaba ma mu cika dubu ɗari biyar ɗin sai mu fara kafa aiki ɗin kuma muna neman yan uwa da su kawo abubuwa na tallafi ga wannan aiki Allah ya ba mu nasara mu gama lafiya saboda haka idan an idar da sallah da mu sake maimaita wannan neman taimako kuma kamar yadda kuke taimakawa Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya gafarta mana zunubanmu ni da ku gaba daya yayi mana rahama yayi mana albarka cikin rayuwarmu da iyalanmu qumu ila sadatikum yarhamukum Allah